الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء شيدا غوتن سفر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan august shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na uku a wannan littafi mai albarka a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiyya garin albasa inda za mu tashi da darasi na hudu a shafi na goma amma ni ana sai nuna shafi na sha ɗaya a kan nau'i na nau'un akar da yake faɗa hadisi abdullahi bin muhammad dan ba manta ba littafin ya bude mana ta yadda mutum zai kiyaye harshensa da shagaltar da harshensa da ambatan Allah madaukakin sarki duk waɗanda kaga sun samu matsala a duniya to harshe ne janyo musu musamman ka kalli shedan shedan da aka ga kalmomin da ya faɗa ba su kai rabin shafi ba amma sai da ya zanto Allah madaukakin sarki ya mato gun alafi nan da har kiyama ta tashi yana nan akan wannan abu kuma da yake ne hali baya fasawa a kalmomin da ya faɗa kawai dan abu ne tsankani aka bashi umarni ne kun ce to da ba su yake cewa to ba ta yanka wuya sai in sai fara kawo wasu maganganu cewa ya za a halice ki daga kaza ni kuma an halice ni daga kaza kalli kalmomin simple sentence ya rika yi to wani abin shi ya janyo masa abin da ya janyo Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka kuma ya kore shi maimakon da yake mai hali baya fatawa tunda kana da harshen nan to kamata ya ka ƙara neman abuwa da kaga da yake qala rabbi fa anzurni ila yawmi yub'athun sai ce ya ubangiji ka kyale ni har kiyama ta kai sai Allah yake innaka minal munzari an kyale ka da yake mai hali baya fatawa me kun ya tsaya a nan tunda kana requestin ma Allah ya karba sai kamata ya ka tuba sai yake fafi ma agwaita ni la qa'udanna lahum siratal almustaqim wallahi tunda ka kyale ni ya samu dama kuma ya san Allah baya saba alkawari sai yake ni kuma bayin da kake son su bauta ma gaba ɗaya kina halakar da su thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim yake wala tajidu aktharahum shakirin yake zan je musu gaba da baya dama da abu malaman tafsiri suke cewa ne zai ce ta sama ba wane mutum a ce wuciyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa saboda haka ya kawo wa'annan abubuwan cewa duk dangantakar da yake so ya yi zai yi to kaga har yanzu dai Allah yana ba shi dama to shi sa Allah ya madaukakin sarki da ya tashi mana bayanin shedan sai babu ma kalmomi ta kaitattu kawai inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa alam ahad ilaykum ya bani adama an la ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin sune kalmomin kullun Allah ga ya ma yake abokin gaba ka ne karka dace ni shi kuma abokin gaba ba a cikin jiki ne to kalmomi ne suka gani har yara kanana yanzu yaro fara magana an koya mar tsino shaytan a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda kalmomin da ya faɗa kawai to kalmomi ko yaya suna janyowa mutum Allah ya fushi da mutum shi sa annabi alaihi salatu wasalam abin da ya ga Mu'adh bin Jabal kenan cewa ya kuffa alaika hadha ka kiyaye wannan ya nuna ma ya za ruwan ke ya nuna ma ka kiyaye shi wata ran idan ka je gidan gyaran hali da ake cewa furzin idan kana so a ɗebo ba waɗanda da yawa kawai hajji ne kai su gidan Allah suna da yawa wani kalma ya gaya wani shikenan ya kai shi kotu aka yi ta bugawa shine abin da yan boko ce to defamation of character ko an samu wannan lauya ya samu abinci sai a je a yi ta yi gashi nan za ku rika ji a rediyo ai ta ce mata mayya mayya to shikenan in dai bata janye ba bata yafe ba sai abin ya kai kai wannan matakin ko da yaushe in annabi ya bada shawara to a kiyaye shi sa za mu ji magabata su yadda suka dau lamarin to a cikin hizul lisan wa shigalihi bi dhikrillah ta'ala muna nau'in akhar wani nau'in daban na shida قال أخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي ببغداد قال حدثنا الحسن بن المتوكل قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القتان قال حدثنا ابن جريج عن عداء عن عبيد بن عمير عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسب كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه احمد بن محمد ابن السني yace malaminsa Abdullahi bin Muhammad bin Ishaq al-Marwazi ya karantar da shi a can garin Bagadaza Iraki kenan shi kuma malaminsa Al-Hasan ibn al-Mutawakkil shi ma zantar da shi wannan Al-Hasan ibn al-Mutawakkil din shine matsalar hadisi wanda isnadin a isnadin ya ba shi matsala kamar yadda za ku ga malamai suna kawowa cewa ga ifin jiddan abu nu'aymin ya kawo shi cikin hilya ibn hibban a cikin sahihansa mala albani yace a cikin aljami yace da'ifun jiddan saboda haka a cikin isnadin mutanen da suka rawaito can din shine matsala shi kuma abin da ya shafi annabi ba a so a samu kokonto ko karya a ciki shi sa hadisin bai sha ba amma za mu ji cewa ma'anarsa mai kyau cewa kala dasana ya haye bin sa'id wa huwa al-qatan duk taliban ilimi suna jin ana fadar sai ya haye bin sa'id al-qatan babban malamin hadisi eh kala dasana ibn jurayj ana ada mun faɗi wannan ada'u shine wani na cikin mutum hudun nan cikin tabi'ai wanda yafi kowa sanin matsalar aikin haji cewa lokacin haruna rashid idan ana tambaya akan haka zo aikin haji sai yake kana yau kowa tambaya ce kuma ka san abin da zai baka mamaki yana da matsala kaman ka kalle shi aka fi zikali gefen jikinsa kamar ya dan shanye sannan ba farar fata bane kamar yana da matsala kamar ta farar layi amma wannan shine yake muke tattauna da wasu ɗaliban ilimi to an a kasar Hausa ne baraji amma shi ka karantarwa yake cewa Abdullahi da Abbas sun kazo ka tambaye shi matsala yake haji ya tambaya daga ina kake kace man daga Makka ce ce kabaru a da'u ka taho kuma kalbin sani amma ya gamsu cewa a da'u ibnu Abi Rabah zai baka duk abin da zai baka wata rana ya zo ana aikin haji sai ko shi Khalifa Harun Rashid ne kawai sai ya ratsi aka ga gwamna ko shugaban kasa ya tsaya wani ya toshi yana shinkidawa ma ga kayan zaba masu kyau ba ya ke tambaya ko wannan waye har gwamna ya tsaya man haka to ya ji shi gwamna sai shi kai a dawo ibn abi rabah kenan babban malami kaga masu martaba masu kujerar annabda to babban malami ne dole kowa ya tsaya ya tsaya sai da je kewayo ana bin a hankali saboda martaba ilimi to saboda haka shine a dawo an ubayd bin umayr an abizar an karbo daga abizar al-gifari shi ko abuzar mun ya faɗa ta shi ba jindid bin junada ko shine sunansa abuzar al-gifari mutumin gifar ne wanda annabi yake gifarun gafara Allahu ko yawa salim salama Allah saboda haka wannan kabilar gifar asalin shi Abu Dharr Jibari yana cikin as-sabiqun al-awwaluna wanda suka shiga musulunci da wuri dan wasu suna cewa shine na shida a shiga musulunci lokacin da ake cikin matsala ta persecution a Makka duk wanda aka ya musulunta ana tsananta ma to shi kuma yana kasar gifar sai yake kokarin sa unai yana da kani unai tasdiri ne na Anas in kaga dama kana da yan biyu yanzu kana so ka sa Hassan da Husaini sai ka ce Anas da Unai eh shine shine a Hassan da Husain din tasbiri kawai ake yi babba kenan da karami ko to sai yake Allahumma amin sai yake cewa um yake wa Unai ya je ya duba mata iya karatun da suka yi yanzu annabin karshen zamani ya bayyana yace je duba ba in ya bayyana tunda ba lokacin rediyo bane da za a ji shekara wajen ta shida da fara da'awa amma aka yi wannan shekarun fa shekara ta hudu ta biyar ha wannan shekarun wanda suka shiga musulunci kirga su za ta yi ba kai mutum ɗari ba maza da mata domin su maza ana magana su arba'in ne ko talatin da tara ba aka wasu malamai suka ce da wasu sun ce abu dhar shine na arba'in a musulunci wani sun ce na arba'in da ɗaya sai na umar na arba'in hamsin na arba'in sai na umar na arba'in da ɗaya don daga abu zan ce shi sai sai na umar ya musulunta ne abubuwa suka fara fitowa fili wasu suka rika fitowa sai na shiga musulunci saboda musulunci ya yi ƙarfi to abu zan gifari kaninsa da ya zo maka ya ta duba sai ya ga shi bayanin da yayansa ya marje ga alama ba gashi nan kawai ko ina can ana lido can ana karta can ana tata can ana tsawafi tarara mata da maza masu kan dama dama ne masu rufe al'auran su kawai a matan su kadai ne wanda za su san sa zari ko wani ganye ko hannu amma tumfur suke yawo a jikin ka'aba kuma wai tsawafi aiki saboda haka wasu ga isan suna shan giya ya abin da zai koma yake shi fa bai ga wani alama annu ta bara kawai ake a garin yace gwara ma garin mu da can Abu Dhan bai gamsu ba sai taho da kansa yana zuwa da ya shigo cikin garin Makka sai ga abin da kanin sa ya ga yamar haka ne kawai ta bara ake saboda haka tun safe yake yawo har dare to a ɗabi'arsu yana jin tsoro kai ya tambaya tunda in ya tambaya annabin bai bayyana ba je faɗa su kashe domin manyan garin duk arna ne ba musulmi ba ne saboda haka sai da yamma ce sai na ali ya zo wucewa su ɗabi'an larabawa dukkan zuwa musulunci suna da wasu ɗabi'u da musulunci ya zo ƙarfafa su yayi tun kafin zuwa musulunci balarabe yana da girmama bako sannan tun a wannan lokacin in ka zama bako ne kai balarabe ya ajiye ka zai ciyar da kai tsawon kwana uku ko ba zai tambaye ka me yake gaba da kai ba in ka ga dama ka faɗa ruwan ka in baka faɗa ba shi kenan shi dai zai yi aikin sa kawai na girmama bako sai na ali yana gana Abu Zalli Gifari duk farare ne amma bambancin farin ma ai kala kala ne in kana so ka gane wannan sai ka je aikin haji ko umara zaka ga fari wato sai ka gaji da irgawa kala wani in ka ganci a fararen wani zai kace a wannan baki ne haka za ka ganci da yawa kamar yadda su ba bakake haka in ka ga bakake za ka ta ganin su da shi daban-daban a ciki to saboda haka yana ganin fatarsa wanda yake kallon fatar yan wajejen su Mexico da yan Ingila ai za ka da bambanci yawa su Isra'ila saboda haka yana ganin ya gano wannan bako ne kamar idan ka ga ba fulatani yanzu ko dan Borno a cikin yanzu kana ganin sa zaka gane wannan babarbare yana ganin sa sai ya rike eh ko yawa an gane ko ko ba zazzaje ko saboda haka yana gani yana ganin sai sai na alina ganin sai ya gane bako ne sai ya rike hannunsa kawai sai ya tafi da shi ko sai ya diki saboda aminci yana zuwa ya baki guri ya zauna ba shi makwanci ya kawo ma abinci ya ci bai tambaye shi kalaba sai da ya kwana a gidansa wace gari Abu Zar sai na Ali ya fito ya tafi inda zai ya tafi gidan Arqam ibn Abil Arqam Dabul Arqam saboda haka da ya to shi ma sai ya fice kawai ya ƙara tafiya aikin sa da ya zo yi na neman inda Annabi alaihi salatu wasallam yake Annabi karshen zamani saboda haka yana wannan yawon sil ya kuma yi yaga abin da ya gani jiya shine da yau da ya dawo sai na Ali ya dawo yau ya zo irin abin nan na bako da ya zo ya kawo masa abin da zai kawo masa zai tashi sai ce da Allah ina da tambaya kundin bala zai kawai eh kawai komai ta banje ma fanda cewa da Allah annabin karshen zamani na zo tambaya kuma na zo garin na kawai kowa harkar ga wanda yake sai na ne ki a ai na ga ya mun tun da tun na kai ka yace ni wa na ne yace amma abin da nake so da kai yana gidan arkam ibn abin arkam anan ake musulunci yace ba mu da yawa idan ka bayyana musuluncinka ko ka nuna tare muke misali ma ba bayyana tun da bai musulunta ba in ka nuna al'umma tare muke yanzu za su kashe ka domin kowa ya san ni dan gidansa ne abin da nake so da kai idan na tafi ka bi ni a baya zan tafi ina tafiya har in na zo na shiga wani gida kai kamar za ka wuce in ka gaba a kallon ka ka da kai yace kuma ko tsayawa ne ka ga na tsaya gyara wato na tsaya tatto na tsaya gyara takalmi ko na abu to kai ma kai tsaya kamar gyaran takalmi kake kar ka bi ni haka aka yi tafiya yana tafiya yana wunsa a baya har sai da yaje ya shiga gidan arkam ibn abil arkam ya gaba a kallon sai da ya shiga yana zuwa sai na ya gabatar da shi sai annabi sai yake musulunta ya zo annabi ya bashi kalmar shahada ya musulunta ana zauna a wannan yanayin sai yake ya rasulullah zan koma garin mu amma ina so a yi mun umarni a bani izini na bayyana musulunci na a garin nan kafin in koma garin mu annabi yake da shi a babu da yawa yanzu idan ka bayyana musuluncin ka yanzu za su iya kashe ka saboda haka abin da muke so da kai ka koma garin ku in muka yi karfi sai ka dawo ya rasulullah ina neman alfarma a yi da ya dage sai annabi yake je ka amma wallahi a tsakiyar ranar nan ya fito cikin mutane ya je jikin ka'aba ya samu tudu ya hau yace ya bani quraish ya ku taron Qurayshawa kuna sane da cewa na ce da babu an bauta da tantanta sai Allah kuma Annabi Muhammadu manzon Allah ne ai duk wannan manyan kowa hankalin sai dawo kai ne takalmi ne bulala suka taso suka rika duka sai da suka tumar da shi aka yi mai jira jira har sai da Abbas babba Annabi kun sabbe musulunta da wurwa shi sai da aka yi fatahu makka ba fatahu makka aka kamo shi mun yi wannan bayanin a baya saboda haka ya zo ya daka musu tsawa mun faɗi shine mai murya sai musu tsawa yace kun san waye wannan kuwa dan mutanen gifami kasuwancin mu ta tsake garin su yake yi wallahi idan kuka kashe shi sai mun tawo da kasuwancin mu za su kare a tsakiyar garin su su kaukan za su kwace kayan ya kwace ya suma ya zo ana yi mafi fita aka yi ya fama ruwa da ya farfado ya ga amma jina-jina ya ga yana numfashi zai iya miƙewa sai yake ɗaya kenan saura ɗaya abin nufi ya zo yau to gobe ma fa zai dawo washe gari haka abu zan gifari ya kuma dawowa ya zo wannan gurin ya kuma aka kuma kwatarsa da kyar to shi ne yace yanzu na san imani na ya cika imani bari in koma garin mun je ta dawa shi ne ya je sallama da sahabbai wanda ce nan da annabi alaihi salatu wasallam ya tafi gifa da yake Allah ya dubu zuciyarsa daga cikin ka iya cewa gaba ɗaya mutanen gifar a hannun Abu Dhar suka musulunta dan da yaje fara da awa rabin garin gaba ɗaya suka ce duk mun yarda ka ba mu kalmar shahada suka karbi kalmar shahada a hannun sa rabin kuma suka ce ba wai yarda ne da abin da ka zo da shi ba mu ba mun yarda amma mu ma yadda ka je ka ɗebo alherin sai ka kai musamman ɗebo to wannan shine abin da ya faru shi ka abudar da ka ji waye abudar wannan abin za ka tuno cewa gaba ɗaya ɗan gifar albarkacin abudar ta kace ka iya cewa duk shi ya musulunta da to shine abudar al-gifari rahimahullahu ta'ala radiyallahu ta'ala an to shine yake cewa radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo tira da aminci Allah ya tabbata a gare shi irin sanin wayannan ne zai sa aka zage shi sai ka ji ciwo domin in baka san a ai kun kira Muawiya kafin ta yi to wasu sun banta a cikin ku Muawiya kafin ta wata rana wani fada a nan da aka zo ana rigimar sai har an yayya ga man riga an zaki Muawiya Allah ji kan malam Saudi wato da ina ga shine ko ya zo a lokacin akai wannan drama a cikin lokacin ba an yi wani maulidi akai wannan rigimar saboda haka wani ya zo yana tarewa malamin sa akan an zagi Muawiya shi kuma wancan ya zo su ne ɗan ɓangaren zagin Muawiya da ya zo an yayya ga man riga sai bayan an gama wannan abu aka zuwa wace yake tambaya wa wannan Muawiya Muawiya kafinta shi ya rasu wai muawiya kafin ta ake magana ba muawiya ibnu abi sufyan ba idan ya kai martabar wato ayyo mala wuta da yin tuno wannan kalmar to na baki labari sai ya dariya in ya tuno wannan kawai sai ta dariya muawiya ka wani lokacin muna hira ana tattaura kawai sai in ce kun tuna muawiya kafin ta sai ai ta dariya an fahimta da kyau ko to in mutum bai san kimar sahabi ba da martabar sa dan an zage shi ba zai ji komai ba amma in ya san waye yanzu kana jin Abu Dharr ne faru wannan abubuwan ne za su faɗo ma shine sabon annabi ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu falawlahum ma kana fil ardi muslimun walawlahum kadat tamidu bi ahliha walakin rawasiha wa autadiha hum to shine sabon annabi alaihi salatu wassalam an gane ko to shine yake cewa mana saba kalamuhu min amali duk wanda yake lissafa zancen sa ya dauke shi cewa yana cikin ayyukansa da Allah zai tambaya kalla kalamuhu zai karanta maganganu duk wanda yake irga zancen sa a cikin ayyuka to zai karanta maganganun sa illa bi ma ya'ani cikin abin da zai mar amfani duk abin da zai ma amfani duk yawan sa ba komai shi sa isan hadisin bayaki ad-dunya mal'unun mal'unun mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu aliman wa muta'alliman cewa duniya tsinanniya ce duk abin da ke cikin ta ma tsinanne ne banda ummatan Allah da abin da ya kama da wannan banda malami da mai neman sani to kaga mun ce hadisin bai ganta ba saboda wa al-hasan ibn al-mutawakkil amma ma'anan da kyau ce domin hadisin da Imam Tabarani ya kawo a cikin Al-Mu'jam cewa min husn islamil mar'i tarkuhu wannan hadisi ne har a cikin arba'un nawawiya ko ya kawo shi kamar rana lokacin azza cewa yana da yakin musuluncin mutum ya bar abin da to wannan ne kuskura ya bar abin da babu ruwansa ba ita ce fasara ba a yanzu kaga yanzu gogol wasu suna zo al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar idan ka zo zaka yanzu a wayan uwanka wani zai zo yace ba ruwanka ai annabi ma yace tarku ma la yani iya nan ya rike sai yace ma yace kamar abin da babu ruwanka ba haka annabi yace ba ko a matsalar da ta taso ta wannan mutumin da yake kewa da 'ya'yanmu da yayi benelin dalilin din nan ana magana akwai wanda yaje ya samu dan uwan da yake war ai ba ruwanka ai an ce a bar abin da babu ruwanka al'amru bil ma'ruf shine babu ruwanka din wa nahyu anil munkari shine babu ruwanka saboda haka abin da yake babu ruwan koma gefen ka zauna ma kai ne wanda Allah zai tuhuma domin za ka fada cikin lu'ainan ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam ko me yasa zalika bima asaw wa kanu ya'tadu ya Allah yace kanu la yatanahawna an munkari fa'aluhu labi ma kanu yaf'alu tara katiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhata Allahu alayhim wa fil 'adabihim khalidun ai mu da zamu umarni da kyakkyawa da hani da mummuna mu muke da abun fada domin Allah cewa ya Allah ya tsire wa banu Isra'ila kan harshe Annabi Dawud da Annabi Isa dan Maryam me yasa zalika bima asau saboda sako da suke yi wa kanu ya ataduna suna wuce gona da iri sai Allah yake me dalili kanu la yatanahuna an munkari sun kasance ba sa hanawa duk abin da yake mummuna ba sa hana mutane yi yanzu mutum ya zo cikin garinku kullum na faɗa wannan kalmar kai ka isa ka je a ai da yawan mu mutane muna da telolin da koro su akai daga daga kullum na buga misali musamman da inuwa typical example sau sau jeji sun ga ya kware ya iya komai neman halaka shi kai dole ya dawo garin mu abin da na gaya wasu nace in ma kabilancin ne ku je ku faɗa an yi su a garin su ko service muka je sai an nuna mu sabis hidimar kasa ƴaƴansu za ka koya karatu amma wallahi in baka yi wasa lokacin da naje ban ko wata biyu ban ba suka sake min kaya kakaf kwamfuta da Allah yake mace ni a buhu na sa ta na bako din nan tura ƙarƙashin gado da suka ga buhu ne a lokacin take da ba ita ce ba su taɓa ba habbure da nan ciwo habbure da sai da suka ɗauka Allah saboda yunwa wai wani yanzu ya zo ya gaya mana to mutum ya zo yana cutar da 'ya'yanmu da kanne kowai da kuke faɗa yanzu cewa ai kaza kaza asali ba shine root ba in kana so ka magance matsala ba root din kake cirewa ba ai ba stem ko lymph din na sama kake cirewa ba root din kake babbakewa su ma wanda aka ce suna yin yanzu ai da a gurin su suka fara siya to Allah madaukakin sarki yake kanu la yatanahuna an munkari fa'aluhu da bi ita ma kanu ya fa'alu sai da abin da suke aiwatarwa sai Allah yake tara kasiran minhum zaka ga mabiya yawan su yatawallawna alladina kafaru suna goyawa kafirai baya nabi sama qaddamat lahum anfusuhum sai da abin da hannayensu wato kawukan suka gabatar an sahi Allahu alaihim ku sani cewa Allah ya fushi da su masu irin wannan dabi'ar Allah yake wa fil azabi hum khalidun kuma za su dawwama cikin azaba masu irin wannan dabi'ar ko sai wai abin da wasu ke faɗa ake gaya mana cewa wai dalilin da yasa su wasu masu mara ma baya dalilai ne kamar haka dalili na farko wai saboda a cikin waɗanda suke so a tashe shi su ma suna sha na ce ɗaya kenan na biyu hasada ake masa biyu kenan an fahimta da kyau ko na uku so suke su kama gurin in ya tashi sai na ce to alhamdulillah a duk wayannan abubuwan da aka faɗa ni ban faɗa ko ɗaya ba nace ba alfahari ba cewa shi wannan allazina kafaru wa saddu an sabilillahi din da yazo ya haukata mana ɗan uwa kuma abin da zai ba ku takeici ina da kofi din takardar da ya tura ni gidan wanda ya confession cewa yanzu ya dai aida ya daina ga takardar ya daina ina da kofi din ya daina yanzu sai da wannan abubuwan kaza kaza yanzu mai gidan ya daga maka kafa in ikirafi ya yadda ko ya daina yanzu cutar da shekara talatin da wani abu a sati sai muka ce mu ko ya daina ko ƙur'anai ne yanzu mun girma za mu iya siyarwa kawai ko ya daina ba ma bukata tunda dai ta yadda tana siyarwa su ba ma so saboda haka muka ce to magana hasada sai mutum ya fika abu za ka yi ma hasada ba alfahari ba na rantsi da Allah na fuku da ya rufin asiri na fi to akan me akan me za ka yi mara hasada na fi rufin asiri Allah na ɗaya kenan sannan na biyu na ce ba wai gori ba kowa ya sani a gidanmu ba mai shan benelin ko ɗaya nake kuma wanda suke sha ba gori nake musu ba tausayinsu ne yasa muka yunkuru domin san jarrabawa ce ta faɗo duk da akwai sakaci take babu wannan magana sannan abu na uku idan mun kama ni yanzu na kama me zan me zan tiyar saboda haka ba wannan maganar mu shi ne ba ma bukata in mai gidan ya ga dama ya tashi ya rufe shagon kai ya ba kowa wallahi ni in ya ga dama in ya tashi ya rufe shagonsa kar ya ba kowa duk da cewa in ya tashi din ai guri ne na sana'a in kwamce ce ne ma dole a ba wani illa iyaka duk wanda za a ba ai maka'ida da doka yanzu to shikenan kawai kuma yanzu faduwa ce mu a gurin mu in Allah ya tashi musulmi na mu ya kama ai riba muka ci kaje ka ga ya martsa kuma ni kullum fada nake bondili ba na ina fada ne dan aje a ga ya masa tsoron sa nake ji ka zo garin mu ka aukata mana abokai da kan ne mu ji tsoron ka kai waye kai waye akan wani dalili to kullum magana da muke ya ayyuha allazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum wa yamkuruna wa yamkuruna amma da wasu masu wata manufofi marasa kyau nasu da daban su mu Allah ya sani Allah muka dafa kuma ko ba komai muna yin nasara domin mai gidan yayi da fandin kudin sa gaba daya kaga dole ya tafi yanzu zaman alfarma yake yi ya mayar mar da kudin sa completely ko ba komai an yi nasara daga nan kuma mun ba wa manyan unguwar shawara waɗanda suke a unguwa an san iyayensu masu yawa da ƴaƴanmu akwai lokacin da aka taso ga malam samanin ne yana zaune su ne malaman na hadith akwai san da aka taba taso yara daga na hadith yaro ya tsinci kwalabar benelin ragowar abin ya sha ina gaya ma ragowar a yaran islamiyya an taso su Allah wannan abin kuma ba za mu magana ba saboda kawai wasu na yawa sai dalilin wai masu zuwa masu harka abin ba yawancin su da ana bin su baki a littafi da su da iyayen su nace to ƙarya yake ni baba na bai taɓa cin baki a gurin sa ballantana ni in kuma akwai ya fito yadda na faɗa a fili shi ba ya zo ya faɗa saboda haka masu yi kore su suke cin baki yana ba su leman kwalaba amma mu ƙarya yake yi wallahi sannan ana magana taimako duk taimakon da zai ya kai wanda malam ibrahim zai yi da ku nake Mala Ibrahim yanzu bai kai mu duk wani taimako da yake yi yanzu daga shekara arba'in din zuwa yanzu ya kai wanda Mala Ibrahim ya yi a shekara biyar na rantse da Allah bai kai ba na rantse da Allah bai kai ba ya kai wanda Sale yayi Sale mai allura ko Mala Adamu yawa ko Mala Adamu mai kai musu akwai wanda ya yi za a kwandila ya ce bai ta albarkacin Mala Adamu mai kai musu ba akwai wanda ya sa a cikin gandu zai ce bai ci albarkacin salam ya allura ko mala ibrahim da ke musu ba wani irin dabbobi ne mu ba ma da haula il qaumi la yakadu ne yafqahuna haditha wani irin dabbobi ne mu bamu da su wanda za su iya bamu gudunmuwar babu to saboda haka ko mai mutane za su faɗa su je su faɗa mu ba don su muke yi ba Allah kuma in kuma ba ruwanmu da tsegumin ka kaje kai duk abin da yake na alkhairi ko me yake akwai wanda in za ka yi kai in baka wasa ba gyaran gidanka in za ka yi to ya zo ya ce ma ba haka za ka yi ba ko ba haka bane gidanka yanzu in ka tanga ka ga cewa ga kana da wani zai ce da ma ka ba ba kudin sa bane to ballanta na gyaran al'umma sai na Imam Malik wata rana ya tambaya yace me mutane suke faɗa a kaina sai almajiransa suka ce wasu suna yabo wasu suna suka yake alhamdulillah yace da duk yabo ake da to ba gaskiya muke faɗa ba da duk suka ake yace ba gaskiya muke faɗa ba yace haka annabi yayi shi ma ana yabo ana suka haka tafiyar take haka tafiyar take saboda haka wannan shine kawai ta kanki yana damun mu na rantsi da Allah akwai waɗanda abokan mu tare muka taso yanzu da su muka yi primary wasu primary muka yi da su yanzu sun lalace gaba ɗaya ko certificate ɗin da primary wasu ba su ma karɓa ba wasu sun karɓa amma na secondary ya gagara wasu daga secondary ba su ƙara karatun ba inda suke suna nan duk mutanen nan sun suka wuka kansu kuma ka je ka ga a cikin ya waɗannan ɗin da aka jejjefa aka je akwai waɗanda a tsayin brilliant intelligent yara masu kwakwalwar da ke wani kuka zauna ya nema bayani za ka sha mamaki an mana asarar kwakwalwar a garin shi yanzu idan ka je south south idan ka je wani tsohon kwamishina a kwani suna gaya wani in ka je sai dai ka tafi daji ka ce da kwayar wallahi a cikin gari wallahi sai su kai ka lahira ba kai ta ba kwakwalwar ƴaƴan su za ka lalata sun yadda ka je daji akwai mami market ma ka je ka yi amma a cikin gari ba kai ta ba sai mu kuma wai tana faɗa wai abin da ya sa ai yana faɗa wai da ya daina siyarwa wai ɗaya daga cikin iyayen yaran da shi ma ɗan sai yana allura wai shi ne ya ga ya takura mai shi sa ya dawo da siyarwa mu saboda wani mutum ɗaya sai ka cutar da mu ka zo su dalilai marasa kyau kuma wannan da yake allura ba ko me yake yi ana taimar dakta goyon bayan sa muke yi ba wanda muke goyon baya wallahi babu a'a ai daktan masu bugar da mutane goyon bayan sa muke yi ba ma goyon baya saboda cewa su Hausawa ne yan komu za mu kyale su ta Hausa kata kannan mu da yaye ne ba ma yin ba wannan wallahi babu mu ba ban ta kai kin mu ji gashi kai an ne kuma kai je ka rubuce ba kana cutar da mu sannan kuma wai kana buga kirjin cewa wai ba ita ba aka samu wasu marasa kishi da ban san kansu ba da muna mun tattauna da professor Tijani Ismail sai da ciwo suka kai mata kadda yake aka gaggaya man magaggami a jiki ana cewa wai ya zara hannunsa kaza kaza kaza kaza da magaggami marasa kyau aka gaggaya ba muka ce ai ka ga mu da muke so a yi gyaran ba ma koyi fuskan mu su da yake munafukai ne su fito ido da ido ba zo a tattauna to da aka wayannan abubuwan ya kamata ku sani cewa ba siyasa ba ce wallahi ba siyasa ba ce kannan mu muke kallo Allah da yan uwanmu da aka haukata aka jefa su a wani yanayi kuma ita barna ko yaya aka rage ai an samu rage an samu rage wayannan da ake cewa akwai har da mata a cikin masu da kwayan nan a gidaje an san su ba su takardu a gayyato su ba haka kwamishina a police yayin wayannan manyan notorious ɗan abin nan din ba wajen mutum nawa sun kai kansu sauran da basu kai ba aka ce da ya wancan su ma sai a yi musu a gayyato su a yi musu nasiha in sun kiji duk inda aka gansu a kama su a fatar da su kawai shikenan al'umma ta huta haka ake gaba da gaba a zaune ba haka yan ubansu suka yi ba a gurbi tasowa haka gaba ɗaya da limamai da manyan mutane suka fito kuna kallo yanzu in sallah ta zo da in sallah ta zo ana hawa ba kai saka fita cikin da a gurbi sai an ba kwace wallahi amma yanzu ni na gaggansu da ido na manyan mutane da limamai za su sa falbaran a fito duk wanda ya zo sai sun tage duk wanda ya zo sai an tage ka an ga in an ga makami su zane ka su fata makamin haka aka rika yi sallolin nan shekara biyu kusan uku a jere lafiya lau yanzu ake yin wannan su fito su tsare kofar can su tsare nan amma da ba kai saba wallahi haka ake yi ta so mala'iku za a turo su gyara unguwar mu za mu gyara da kanmu mu za mu gyara saboda haka ya kamata a fahimta da kyau fahimta da kyau ba ba ba ba abin da muke nema a gurin sa in ku kuna zuwa ba ku lemu ni rabon da ya neman kwalba na rantsi da Allah na kuke kara biyar ba Allah a takaice ba abin da yi min zafi da Allah na karar abu nake ga na ruwa na dake saboda haka wannan shine to mana saba kalamu min amalihi kalla kalamuhu illa fi ma ya'nihi duk wanda wato ya lissafa yake lissafa zancensa a cikin ayyukansa to za ka kalla kalamu zancensa zai karanta illa fi ma ya'nihi sai cikin abin da zai bar amfani قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا موسى بن محمد بن حيان وحول السند kun ga ya canja isnadi kenan mutanen yawa shi isnadin suka canja za ku ji da Ahmad yana yawan fada wa akhbarani Abu Ahmad as-Sayradi قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدواء الدواء الداوردي عن غانيكو عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله تعالى عنه اطلع على أبي بكر رضي الله تعالى عنه عنهما وهو يمد لسانه مالك أحمد بن محمد بن السني yace babban malamin sa Abu Ya'la ya zantar da shi cewa Musa bin Muhammad ibn Ayyan shi kuma wato Abu Ya'la ya samo ruwaya daga malamin sa Musa bin Muhammad bin Ayyan wa wala sar da garin sanadin sai canja واخبرني ابو احمد السيرجي shi kuma yake malamin sa shehun sa Abu Ahmad As-Sairazi ya karantar da shi shi ma yake haddathana Muhammad bin Iskab shi ma As-Sairazi yake malamin sa Muhammad bin Iskab ya karantar da shi kale yake akhbarana Abdul Samad bin Abdul Wahid shi ma Muhammad bin Iskab yake malamin sa Abdul Samad bin Abdul Wahid ya karantar da shi kale yake haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi shi ma ya karantar da shi an zaidu bin aslan daga zaidu don aslan an abihi daga mahaifinsa anna umar lallai sai na umar Allah ya kara masa yadda ittala ala abi bakari wata rana ya yi tsin kai ya leka sai na bakar ya je gurin sa radiyallahu ta'ala anhu ma Allah ya jada shi wa huwa yamuddu lisanahu sai ga sai na bakar na jan harshen sa yana janyowa fakali sai yake ma tasna'u ya khalifa ya kai khalifan mu'mini ne fara haka lokacin annabi ya bar duniya shine halifa shekara biyu yayi da watanni yana cewa me fara haka ya kai kalifan annabi tsira da abinci Allah tabbata a gari kala ce yake inna haza sai na bakare yake masa kaga wannan yana dukun harshen sa aure da lil mawarida ya je ya kai ni wato magangara ya kai ni ya baro a wata ruwaya cewa aure da ni sharral mawari ya jefa ni a guri mafi ƙarin magangara kwarin kwarin da na faɗa mara kyau shi sifar dan girman Allah ka kalla ka ga waye ne wannan magana sai na Abubakar fa sai na Abubakar din da annabi yace wato Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna Abdurrahman bin Auf fil janna Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna Sa'id bin Zaid fil janna Zubair bin Al-Awwam fil janna Talhat bin Ubaidillah fil janna sai wa Abu Ubaida ibn Jarrah fil janna gaba ɗaya wayannan mutanen annabi ya lissafo yake duk yan aljanna ne kuma shine bawon Allah kuma shine na farko shine bawon Allah da annabi ya ce a cikin aljanna akwai biyanan matsayi VIP wanda idan mutum yana ciki duk abin da ake a sauran aljanna mutum yana hangowa ba sai ya sako ba sai yake Abubakar yana cikin wayannan mutanen waɗanda yan VIP ne wurare nawa annabi ya ce wanda ya je gaida mara lafiya ya tashi waye ta gaida mara lafiya wanda ya gaida mara lafiya ya tashi da azumi ya wato ya duba mara lafiya ya rashin kawa duk wanda ya tattara wayannan gaba ɗaya aljanna ta tabbata a gare yana abubakar yace duk nayi ke shi ta duk kofar da za a je ranar alkiyama ta aljanna kofofin nan gaba ɗaya kowace da sunan abubakar aji duka sai ya zaba ya dalce ta sai yana gidan inda annabi ya kai ba ka sani yawa to shine abubakar dan kadda abubakar sayyidina umar sayyidina abubakar siddiq an gane ko abdullahi bin abi quhafa saboda haka shine wanda yake cewa har sai ne kai gima wannan fa tsaba tawadu ne ko ya san sayyidina abubakar maganganun sa ta kai ta tuni yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ga wa'azin da yake so yace ku sani annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce an gane ko ya ce laisa shay'un min al-jasadi illa huwa yasku darban lisan babu wani abu a cikin jiki gaban nan guda 360 da annabi ya faɗa hadisi Abu Huraira gaba ɗaya bayan ɗaya da take jikin mutum 360 ba ɗaya daga ciki ba ce sai ta kai karar tana kai karar kaifin harshe babu ɗaya daga ciki shine darban lisan din kaifin harshe saboda kun ga shine ya jefa mutane da yawa cikin magangara wa qala ibn ishaq ibn ishaq yake illa wa huwa yashku ila Allah azza wa jalla ba sai tana kai kara zuwa ga Allah madaukakin sarki ita wannan gabar akan ne al-lisana akan hanji ala hiddatihi aw sakaifinsa domin shi ne shi kadai yanzu zai kai gangar jiki gaba ɗayan ta cikin gidan gyaran hali gaba ɗaya gabbai guda ɗari uku da sittin guda ɗaya ya rinjaye su ya jefa ta a yanayi an gane ku to shine zarban lisan wato kaifin hamsi ya ji a can kasa ma ya gaya ma ya fassara ma abin da ake nufi yace ma abin da ake nufi da shi shine al'adu min kulli shay kaifi a jikin komai shine shine kaifin harshe to kaga mala ya gama yanzu akan wannan idan an gama jan hankalinka yanzu to za ka so a gaya ma rayuwa annabi alaihi salatu wasalam ta 24 hours kamar mutum gaba ɗaya yanzu yanzu zai fara rayuwa sai aka ce yaushe mutum yake fara rayuwa shine ake so a nuna ma cewa kana farawa ne yayin da ka tashi daga bacci domin cewa ya babu ma ya kolu idan sai kaza min manami babu da yake magana akan abin da mutum zai fara idan ya farka daga baccinsa sai yake nuna ma cewa to tashi daga bacci shine farkon rayuwa anan zaka fara rayuwarka shi za ke so ka fara da abubuwa masu kyau domin annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi cewa rufi alkalami an salasa an ɗauke alkalami daga kan mutum uku an gane ko ɗaya daga cikin annabi yace yace mahaukaci sai ya warke karamin yaro sai ya balaga na uku mahallin shahidi shine annabi alaihi salatu wasalam yace wa anin na'imi hatta ya fika ko hatta ya sai kiba da mai bacci har sai ya farka to kagan kana bacci a wannan lokacin ba ra'a a kanka sai ka farka kana farkawa to daga nan sai a fara tsoro alkalami a hukanka to shi ne aka ce da ka farka daga bacci yanzu rayuwarka ta fara da abu mai kyau shi sa ka ga magabata suka yi mana zara malamai suke kawo shi ma malam zai kawo in kana so rayuwarka ta yi zara shi ne cikin inda ba alkalamin to farka shi sa mai hizin muslim da ya zo addu'a farko akan idan sai kalamin manami yana ciki kuma sai ya dan ya farka cikin dare duk da ba alkalami a kanka to ga abin da account ɗinka zai cika kafin ka farka din sai ya gaya ma wasu addu'o'i da in kai to account ɗin kana bacci an cika ma account outside down to kaga nace ban gani ba da aka nuna mun biyu eh an gane ko to saboda haka wannan shi ne cewa ga abin da zaka yi shi ma sai da aka gaya ma shi sa magabata suka yi zawa wajen taki da daddare su fara bude fayil din da kyawawan ayyuka to shi ne ya bude fayil din sa a buɗe a kai ne da an ga result din yanzu sama ana ganin masu da English da excellent ai ta sha to su ma ana fara bude fayil din sai a ga gaba ɗaya da excellent ya fara domin sallar dare suka yi ko kuma a bi sallar dare ba amma akwai azkarin da annabi yake in kai kamar kai sallar dare ne to da su aka bude to haka magabata suke haka magabata suke to bari mu ji ana nuna mun lokaci mu bude hadisin cewa qala hadathana abu ya'la qala hadathana muhammad bin abi bakr al-maqdami qala hadathana abu awana ana abdul malik bin umayr al-rabi'i bin hiraj عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم وإذا استيقظ إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور وهذا حديث الله أبو يعلى babban malamin Ahmad bin Muhammad ibn Sunni yace qala haddathana Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami ake kawo al-Muqaddami cewa lallai wato shi ma shehunsa Abu Ya'la din ya karanta da shi ne Muhammad bin Abi Bakar ya karanta da shi shi ma kuma shehunsa Abu Awana ya karanta da shi shi ma shehunsa Abdul Malik bin Umair ya karanta da shi shi ma shehunsa babban malamin sa Rabi'a bin Hiraj ya karanta da shi daga Huzaifa ibn al-Yaman sahibu sirrin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ma abocin sirrin Annabi Annabi ya ba kowa matsayi a badarsa to shi Hudayfa bin al-Yaman shi ne wanda yake kowa ya san asalin musuluntar Hudayfa an ji yadda ya musulunta to Hudayfa ibn al-Yaman mahaifinsa na ku tuna shi ne wanda aka kashe shi tsautsayi shi Yaman din a yakin Uhudu musulmi irin abin nan wani ya tafi har Hudayfa yana cewa an yi kansa yana abi abi abi rashin cikin rashin sani wani ya buga mar makami to shi cikin tsautsayi aka yi masa shahada a yakin Uhud to shi Uzaifa shi ne wanda Annabi alaihi salatu wasalam da ya ga yanayin sa sai ke saurare da shi akwai abubuwan da duk girman sa yana Abubakar da matsayin sa da girman sa yana Umar da matsayin sa da matsayin sa yana Ali da matsayin sa yana Usman duk da cewa wayannan ka iya cewa surakai ne akwai abubuwan da ba a tattauna da surki ma sayyidina Umar da sayyidina Usman a to shi wace na baka ai shirki ne ko ko shirki ne wannan an ba su wannan sun bayar shi shirkai ne wani abu da zai burge ka kenan shirkai ne saboda haka ko sai ba ibn Yaman annabi yana gaya mar abubuwan da baya gaya musu duk munafikan da Allah ya yi bayani akan su idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu ومنهم ومنهم cikin suratul tauba wala da bace ce da muka ji ana tawa minhum sai da muka yi tsammanin Allah ba zai gama surar ba sai ya yi mishi sunayi kawai adirin shi yake faɗa cewa daga cikin sa akwai ne kaza daga cikin sa akwai kawai adirin shi yake bayarwa gaba ɗayan shi ya sabu na kullu sayatin kowa ya burgita tsammani yake kawai sunan sa zai fito eh to da ana ta bada adirin cewa za ku ga suna kaza za ku ga suna wala ta'rifan lahum fi la'anil qawli za ka gansu suna duk wayannan sifofin gaba ɗaya jikin su ya tururuwa su sai da annabi ya gaya wa wayannan ya gaya wa jefa wayannan munafikan ɗaya bayan ɗaya ce dawani dawani dawani dawani dawani sai na Umar ya zo ya tambaye shi yace su waye munafikan da annabi ya lissafo ma yace ne sirrin da annabi in gaya ma ce ba zai yi ba ya ce to ne ma magiya da ni a ciki ya ce babu kai ko ce ya ce babu kai kuma daga kanka ka ƙara tambaya ta wani domin kaga in ya fara bayani cewa wani fa yawwa daga nan za su fito sai ce ka ƙara tambaya ta wani amma ba kai shine sai na Umar ya kai matakin da annabi ya bar duniya idan ya ga Huzaifa ya ki zuwa sallah kan ka mutu to ba za ki ba to ya san munafiki ne kai kawai shi ne ma'aunin sa eh in dai ya ga baka daidai sallah ka ba wallahi ba za ki ba to kana cikin munafikan ne shine wata rana lokacin yakin tabuka kun san Allah da kansa yake hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu Allah da kansa yace an girgiza mutukar girgiza domin ana cikin yanayin da annabi ga tsananin sanyi ana yi an zazzauna ba a iya bacci kafirai sun zo an yi maja ana so a afka musulmi an shiga firgici matuƙa ana zazzauna annabi yace waye zai je leko sauran kafirai aljanna ta tabbata gari amma wallahi ba wanda ya tashi saboda tsoro kowa a tsorace ana zazzaune kun gari aljanna fa a waje da yake annabi sai rika kallon suna zazzaune sai ya kalli wannan yace waye wannan sai mu kowa ya sun kuyar da kai to saboda kafirai suna nan da karfin su sai mutum ya rago yace ya rasulullahi ai sa'ad ne sai ya to wannan fa waye saboda a cikin duhu ai sai ya ce masa ai wane ne waye wannan ya rika bin su eh bayan daya Hudayfa yace yana zuwa kaina sai yace wannan Hudayfa ne yace bai tambaya waye ba suna na ya faɗa yace ina ji ya kama suna na na san wallahi sai ya aike ni yace je ka dubo mana halin da ake ciki yace sai na nike saboda yanzu umarni aka yi ba shawara ake nema ba idan annabi ya ba da umarni kamar a kunna fitina ne in yace kar ai kaza kamar a kace ta ne aka ce yi ai mun sha bada wannan misalin da yake sai na Ali ya je shi da Miqdad ibn al-Aswad da Ammar su je wannan matar da ta tafi kai sirrin su maka za ta je ta faɗa abin da ake shirya annabi yace su je tana da abu a tare da ita su je su dawo da ita eh saboda haka lokacin da ta suka je suka tare ta a daji ta kusa suka ce kawo sakon da yake gurin sai a ce babu ta taje jikin ta karkade rigar ta karkade zani ki kawo aka ce babu sai na Ali zara takobi yace annabi ya ce akwai ki ce babu billahi la ilaha illa huwa ko ki kawo ko in kai masa kanki ba zai yi mutum da yake akwai ki kawo kawai ta warware kitsanta ta zaru in mutumin yanzu ne zai ce ya rasulullah har tsirara ta yi mun je babu fa duk ta ji zazzaye jikinta yake wallahi sai kin kawo ta warware kitsanta ta dauko ta waya wane mutum saboda ne su ne waɗanda idan a zamanin sa annabi yake a ji a ɗauko dutsen Uhud sai za su ya Rasulullah a ina za mu ajiye ma na rantse ma da Allah cewa za su a ina za ka ga dai dutsen Uhud ya yi dana da gurin dutsen sau arba'in to ta za ina za mu ajiye ba ta za ta yaya za mu ɗauko shi ba sam eh ko ba zai ɗauko ba ta za a ina za mu ajiye wannan ba su ne sahabbai kullum aka faɗi wayannan wannan abubuwan za ka tuno والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم shine fa wayannan mutanen to shine Hudayfa ibn al-Yaman yace naje na dubo yace wallahi da naje dubo su suna dindini yace na samu damar da zan iya kashe wani yace amma annabi ya ce kawai tura ne na leko ko na samu damar kashe wani kan na kai yace haka naje na dawo na zo na faɗi sakon da ake yace amma na samu dama ga ni ga wani fidiya kawai zan harba a rasa wanda ya kaje yace amma annabi yace ko da na samu dama karin taba kowa kawai leken asiri in dawo yace haka na je na leko kuma na dawo to shine Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala an to shine yake cewa kada yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sai kaza annabi ya kasance idan ya farka kala cewa yake alhamdulillahi allazi ahyana godiya ta tabbata ga ubangijin da ya rayar da mu ba da ma a mata na bayan ya daura mu wa ilayhi nushur haduwa da tashi a gaban a gaban sa yake yayi sake nan to za mu tsaya nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa sati mai zuwa ma tsora wanda muka yi kurakurai Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi akwai wanda ya kuma turowa wajen wa awwalan sanad misali abin da ake nufi shine awwalan sanad in ka ga wannan haɗin isnadi ne yanzu an taho a ce an karbo daga babawu badamasi aliyu kun fahimta da kyau ko to daga kan kashibu sai isnadin ya canja sai mazajen hadisi mashhuri sai a canja mutanen maimakon wato mutanen da an samu hadisin guda biyu mutum biyu ko uku sun rawaito duk irin hadisin amma shi wannan isnadin da aka to mutane guda hudun farko duk iri ɗaya ne amma da kan na biyar sai shi na ya canja ya canja mutane amma dai daga mutum ɗaya zuwa na uku gaba ɗaya iri ɗaya ne da na wannan to sai a ce wa awwalar sanad an fahimta da kyau ko yawwa sanadin ya canja cewa an samu canjin mutane daga kan wayannan mutane shine abin da ake yi Allahu a'lam wannan kuma yana cewa to wannan ya tambayi tarjama Zaid bin Aslam ina ga tunda ba mu gama da su ban sha Allah za mu saki amala shi ma dai ka wannan din ya ce ma ma'ana lafzu wa awwala sanad mun fara yanzu insha Allah ta'ala to shi kuma Zaid bin Aslam in ka ji sati mai zuwa ba mu magana sa ba sai ka tuna mana insha Allah sai abu na karshe wani ya turo cewa suna da bukatar addu'a to muna roƙo Allah ya biya muku bukatun ku na alkhairi duk masu wasiyoyi da addu'a Allah ka sani Allah ka biya musu bukatun su muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi a wannan kasa Allah ka yaye mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk wanda suke mana wasiyoyi da addu'a ba su neman aiki da sana'a da admission a makarantu Allah ka taimake su muna roƙo Allah da sunayen su kawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin matasan mu da ƴaƴan mu Allah ka shirya mana muna roƙo Allah dan isar ka dan sunayen ka kawawa masu neman fata tarbiyyar ƴaƴan mu da ƴan uwan mu Allah ka mana magani Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon fun karfin muna roƙo Allah da sunayen sa kawawa da sifofin sa madaukaka mata na gida da yara da suke neman addu'o'i marasa lafiya Allah ka ba su lafiya muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa iyayen mu da kakannin mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara idan ta mu ta zo Allah ka ta mu cika da kyau da imani اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك وتبع عبدك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد. yawa sati ne zuwa alwajin za a biya abuwan a kamun jana'i akwai littafi da muke yi musamman waɗanda suke wanda suke baki an gane ko to duk ƙarshen wata mun yazo larabar ƙarshen wata muna karanta littafin a kamun jana'i hukunce hukuncen gawa in ga mutuwan nan kowa zai to shi ta ake mata shiri sai muke yin sa a ƙarshen wata insha Allah sati ne zuwa shi